الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجويهم وأن الله علام الغيوب سوء منافقين da suke raɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna faɗin maganganu ba san suna tare da Allah duk inda suke ba abinda suka yi raɗa suka faɗe shi da abinda yake cikin zuciyarsu duk Allah ya san shi ba san annallah shi Allah shine allamul ghuyubi masanin abubuwan da suke fake bane inna alimun bi zati suduri saboda haka ne anan an yi maganan guyub wato gaibobi Allah shine masanin gaibobi su guyub suna da yawa amma tushensu yakan zama hawa biyar don saboda kunhul haƙƙi inda azaliya da abadiya suke haɗuwa ba farko ba ƙarshe wal awwal wal akhir wal zahir wal batin aka musulunta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu أن إيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa ka ce ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka ka yarda Allah shi kadai ne shi ne mai komi mai kowa kuma ba shi da abokin tarayya annabi Muhammadu bawansa ne manzonsa ne ka ce ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yadda Allah shi ke kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ya sa masa rai haka Allah ya kera annabi Isa a cikin uwarsa ya sa masa rai Allah ba uban kowa bane ubangijin kowa ne kace ka tabbata ka yadda da wannan ka yadda ko kace alhamdulillah ka zama musulmi yau duk musulmin duniya ɗan uwanka ne abin da ya zama dole akan mu ya zama dole akan ka abin da ya haramta gare mu ya haramta a gare ka akwai za ka yi wanka kuma za ka yi sallah biyar kullum za a gaya maka yadda za ka yi irin wannan wanka da za ka yi yau in ka kwanta da matarka kullum sai ka irin wannan wanka in an kwanta yadda ake kwana sai ka irin wannan wanka sannan ka yi sallah kuma ba za ka sha ruwa ba yau sai rana ta faɗi in dare ya kai niyan za mu karasa wannan azumi tare da kai kuma Allah ya baka dukiya ka fidda zakka ko kuma noman ka in ya kai kuma Allah ya baka dama ka je haji menene sunan ka da formanim maito shine formanim na yanzu wani suna kake sunan musulmi saddiq sunan wala abubakar annabi abubakar saddiq muna maka murna kana ji ko Allah ya taimake ka alhamdulillah muna maka murna abashi abashi abin riga abashi abin riga sai ka nemi wani abokinka musulmi ya guda maka yadda ake yi duka sannan da baka sai ka tinka riga zama wasu to wani ma ya zo kai haka da yaza ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa cikin wannan larabci ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shine ubangijin kowa da kowa shine mai yin komai da komai ba shi da abokin tarayya annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi kace ka yarda da wannan kuma kace ka yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya halicce shi da kalmar kun fa yakunu ruhu ne daga Allah kamar yadda Allah shi ke kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ya sa rai ba mijin matar ne yake kera jinjirin ba ba shi ke sa rai ba Allah ke kera jinjiri ya sa masa rai to haka Allah ke wannan babban jinjiri ya sa masa rai shi Annabi Isa alaihi salam a cikin uwarsa ka yarda da wannan ce alhamdulillah ka zama musulmi dan uwan kowane musulmi yau a duniya dukkan mu musulmi dan uwanka ne abin da ya zama dole akan mu ya zama dole akan ka abin da ya haramta gare mu kamar cin naman alade kamar shan giya duk ya ko gare ka yau kuma muna maka kyakkyawan fata Allah ya raya ka cikin musulmi ya tashe mu cikin musulmi za ka yi wanka za a koya maka yadda za a yi sallah biyar wannan sallah kullum za ka yi ta sau biyar irin wannan wanka da za ka yi in ka kwanta da matarka yadda ake kwana da mata to sai ka sake irin wannan wanka sannan ka yi sallah Ah, ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi kuma in dare ya ce kai niyan za mu karasa wannan azumi tare da kai Allah ya baka dukiya ka yi zakka ko kuma noman ka in ya kai ka yi zakka Allah ya baka dama ka je haji muna yi maka kyakkyawan fata muna yi maka murna me sunan ka na da Moses menene kake so yanzu a yi maka a sa maka Muhammadu Kabir sannuwa da Muhammadu Kabir muna yi maka murna kaje muna yi maka murna wannan gaje ka dinka abin sallah ko Alhamdulillah muna yi maka murna sai ka je wani abokinka ya koya maka yadda ake musulunci eh muna maka murna abin da yasa aka jam'in guyubu din anan saboda maratib na guyub din shi kunhul haqqi inda ba inda azal da abar suka hadu wanda babu zamani ba makani a wurin shi Allah shi kadai ne a wurin bai tare da komi bai tare da kowa ko annabi Muhammad ba a wurin yake ba sai sai ubangiji ya tajalli akan ahadiyarsa annabi Muhammad yake sanin sa a wurin qul huwallahu ahad to daga nan sai a samu su annabawa wanda suke ulul azmi na rusul din nan su za a fara samu karkashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a samu annabi Ibrahim da farko sannan a samu annabi Musa na biyu sannan a samu annabi Nuhu na uku sannan a samu annabi Isa inda za a fara samu inda mala'iku suke saboda haka ne kullun sunan annabi Isa kan hada na mala'iku ayyar na biyu hil quds to daga nan sai kuma wato wannan gaibu na farko shi ya shafi Allah ne kawai babu wanda ya san wannan gaibun banda Allah saboda haka suratul naml take bada labarin قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ga yawa duniya ba wanda ya san gaibu sama da kasa kowa da kowa bai san wannan gaibu sai Allah shi kadai shine gaibun da ya shafi Allah shi kadai shi Allah wurin sa babu gaibu a wurin halitta ne akwai gaibu domin inna Allah la yakhfa li shay'un fil ghaib fis samai sannan daga nan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da gaibun da Allah ya sanar da shi wanda bai sanar da kowa ba cikin mala'iku ko annabawa dukkan su gaba daya saboda shine mai bukatun ahadiyya sauran duk awahidiyya suke sanin Allah to anan ayar suratu suratu ali imran tana gaya mana wa ma kana Allah yutliakum alal ghaibi walakin Allah yattabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi Allah ba zai gwada wa kowa gaibun sa ba ba zai sanar da kowa gaibun sa ba sai dai Allah yakan zabi wanda ya ga dama cikin manzannin sa ya sanar da shi gaibu ko dai na fi imani da Allah da dukkan manzannin sa to anan dukkan manzanni zababbu ne Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min an-nasi to zan ce za a sake zabe to ka san kenan annabi Muhammad ake nufi saboda haka yake da wani matsayi da yake kirari yana godiyan Allah kan wannan baiwa yana ce li waqtum ma Allah la yasuni bi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah komi isan manzo don manzanci komi isan mala'ika don kusanci bai san halin da nake ciki ni da Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda istifa'in sa gaibu biyu kenan akwai gaibu wanda ya hada dukkan annabawa ga baki daya wanda labarin wanda duk ba annabi bai san wannan gaibun ba Allah bai sanar da shi wannan gaibun ba shine labarin sai yake zuwa cikin suratul jinni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin wato Allah shine masanin gaibu ba zai sanar da kowa gaibun nan nasa ba sai dai wanda yake yardadde kamar manzo manzanni kenan dukkan su gaba daya domin a jin manzanni suna bada labarin abin da bai faru ba zai wa nabbiukum bima taquluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum annabi tana bada labarin abubuwa har abin da yake cikin kama zai gaya maka abin da yake gidanka zai gaya maka muna jin annabi annabi Yusa tawda'una sab'atina da'aba kuma sattum fadaru fi sunbulihi illa qalilan mimma taqulun thumma yatin ba'da dhalika sab'un shidadun yaqulna ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tuzinun thumma yatin ba'da dhalika amu fi yughathun nasu fi yatirun akwai shekara bakwai za a yi kaza shekara bakwai za a yi kaza da kaza nan gaba bayan wannan shekara bakwai ko su shekara bakwai za a yi kaza kaza kaza bayan wannan shekara bakwai ko su shekara za su yi kaza duk annabi Yusuf yana ba da labarin wannan a matsayin sa na annabin Allah sai gaibu na hudu gaibu na hudu na siddiqai ne shi kuma gaibu na hudu na siddiqai wanda shine babban siddiqi a wannan al'umma shine Sayyidina Abubakar Sayyidina Abubakar Allah yana sanar da shi gaibun da bai sanar da mutane ba domin ya taba baiwa yassa ummul mu'minina Aisha kwandon dibino ashirin yace ki sa a dauko in ba ki sa an dauko kin yi hauzi ba in ba na mutu zai shiga gado ko ko magada na ma huma illa akhawati ukhtaki ko magada na ku biyar ne dan uwanki maza guda biyu dan uwanki mata guda biyu sai tace babana na san dan uwana dan uwana maza guda biyu na san Abdurrahman na san Muhammad yar uwata ta mata na san yata Asma'u wace ce ta biyar din tamu yace bintu kharija zatu bannin uraha jariya yace bintu kharija za ta aihu a bayan na mutu ina ganin abin da za ta aifa ta mata ce wannan ta matar lokacin da bayan sanna abubakar aka aife ta ta zama kuma ta mata din da ta girma ta isa aure ma sanna umar ya nemi zai aure ta abin ya gagara ta ki da ta ki aisha ta yadda za ta yi sai aka nemi amr ibn al-as da Allah ka taimake ni kai ne mai dabaru ga abin da ya same ni amirul mu'minin na son wannan kanwatawa ita ko taki ya za a yi ce ki huta zan hutar da ke sai ya je ya gaya wa amirul mu'minin kan tunda kana son kusaci da annabi ne ga yar aliyu ai ta yi ma kusa da annabi kan ya kan yar abubakar sannan ya auri yar aliyu ibn abi talib shi sai na umar din to kuma shi da na ana nuna masa gaibu wantaran yana hudu ba masallaci yana ce aljabal aljabal ya tariya ya tariya tukuyi wajen dutse ya tariya tukuyi wajen dutse da aka yi sallah aka bi shi me yasa kana hudu ban jumma kana masallaci kana ce ku wajen dutse ya tariya tukuji wajen dutse yace ai yaƙi na ne nake hango abin da suke ciki a kasar waje nake ba su shawarar yadda za su yi su ci nasara kaga wannan duka gaibu ne irin su sun faru da yawa da yawa wajen su siddiƙai ba wato wannan yana daga cikin yadda ubangiji yake cewa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a su bayin Allah Allah ba zai sanar da su komai na ilimin sa ba sai abinda ya ga dama ya sanar da su sannan na siddiqa ya zama na hudu kenan na biyar na kowa ne in Allah ya ga dama ko musulmi ko kafiri ko kowa da kowa ma wato an yi wata mace a nan a kasan mu nan a Gombe zamanin alkali Bello idan mace tana da ciki ko kwana goma ne za ta faɗa sai akan kira ta a majalisa ya wannan tana da ciki sai ta ce tana da ciki na kaza na kwana kaza ko akwai wata mace har yanzu an yi ta a Bauchi ran duk ta samu ciki sai ta ga mijinta ce yau na samu ciki duk wannan gaibu ne kuma kana tare da matarka likita ce maka za ta aiki ta mata ko za ta fi ƴaƴa biyu kai baka sani ba amma likita ya sani gaibu ne musamman abin da yake cikin ciki sannan mutum yana nan ya ce za a yi gobe za a yi ruwa tsakanin awa kaza da awa kaza ruwan kuma ga yadda zai zama hadirin gobe zai yi yana da cikin gaibu guda biyar din wanda suka ce su aka ce suna cikin gaibu din sannan mutum ya ce maka yana nan Najeriya ce a Japan yau yanzu awo na zafi kaza ne na sanyi kaza ne Tokyo in an koma arewacin duniya a ce maka a Paris kaza ne a Ingila kaza ne an koma yammacin kudancin duniya ce Brazil kaza ne Canada kaza ne Washington kaza ne a gaya maka duk abin da ake ciki na zamani mutum zai zo ya gaya maka nan kasar in kun tona za ku samu fetur kai baka shiga kasar ba shi bai shiga ba gaibu ne to irin waɗannan duka shi Allah ba a masa iyaka a cikin a cikin ilimin sa yadda ya ga dama yake wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a to saboda haka hakan gaibu suke guda biyar ne kowa da nasa na Allah shi kadai bai shafi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ko shi bai sani ba na annabi Muhammad shi kadai bai shafi ko annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Nuhu da annabi Isa ba balle sauran annabawa shi kadai balle mala'iku da suke kafa da annabi Isa sannan suna siddiqai din bai shafi wanda ba siddiqi ba sannan wanda Allah zai kebanci duk wanda ya ga dama haka Allah yake yi ganin dama sifa arul lima yuridu ne saboda haka maganganu na jahilci da wadansu suke cewa wanda wai annabi bai san gaibu wannan ridda ne ya kamata a ce annabi bai san gaibun da Allah bai sanar da shi ba wanda Allah yake bantu da shi amma ba gaibu itlaqan ba a cikin gaibu guda hudun ba wanda bai sani ba sallallahu alaihi wasallam ana nan a badar yake ga yake ga Abbas lokacin da ka aje kuɗi kai da matarka ummul fadli wannan kuɗin don ka biya wannan me zai same ka sai yace wallahi ban san kana da magana da Allah ba sai yau tukunya kuɗin nan banda ni da ummul fadli ba wanda ya san inda suke sai ni da ita ita ko bata zo ba ashe ka san gaibu kenan sannan wani zai ɗauko takobi zai zo ya kashe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka a bashi ai lada da shi ya zo Madina da takobinsa me ya kawo ka ce wallahi na zo ne akan ya ce masa in sabahan ya faɗi ya gaishe shi in sabahan me ya kawo ka ce na zo ne akan yaro na da yake daure hannunku ya ce a faɗi gaskiya dai sai abin da ya kawo ni kenan a ce ai taimako yaro na da yake daure hannunku shi Umairu ta ce ka faɗi gaskiya dai ta ce gaskiyar magana wane yana kwanciya gindin Ka'aba ka zo ka same shi yace ka ce masa yau abin da ya dame ka a duniya ba kamar Muhammadu dan ka yana daure wajen Muhammadu kai ba za ka sa ba don bashi yayi maka yawa da iyalanka ba za ka je ka kashe Muhammadu ma kowa ya huta shi wani yace maka iyalanka daga yau ka sa su cikin iyalansa ko bashin ka ko nawa ne zai biya maka ka je ka kashe Muhammadu tunda zaka iya ka dauko wannan takobin naka yace lalle ban taba sanin kana magana da Allah ba sai yau la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tabbata kai manzon Allah ne in ana maganin manzon Allah wajen gaibu ai abu baya misaltuwa alqur'ani ga wa tilka minan ba'il gaibi nuhi ha ilaika wa'annan duka labarai ne na gaibu muke maka wahayi da su zalika minan ba'il gaibi nuhi ilaika wannan labari ne na gaibu muke gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ba kan mutane yake ba duk wanda ya zaci annabi Muhammad mutum ne kamar mutane kusan ba musulmi bane annabi Muhammad ba kan mutane yake ba wani asiri ne babba na Allah wanda Allah ya fito da shi cikin surar dan adam don dan adam ya yi amfani da shi domin ko nefan nan wutan nan na lantarki da kowane gida za a kai shi gwargwadon karfin sa sai gidan ya halaka garin ya halaka a kowane gida da kowace ma'aikata za a ɗeba musu ne gwargwadon yadda ba zai halakar da su ba to haka aka kawo mana annabi Muhammad daidai yadda za mu yi amfani da shi walau ja'alna malakan la ja'alnahu rajulan wa labasna alaihim ma yalbisun shi sallallahu alaihi wasallam haka yake allamul ghuyub Allah shine masanin gaibobi duka
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم yana daga cikin su su munafukai allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati masu rakan muminan kirki idan an ce a kawo sadaka a kawo taimako lokacin da annabi ya ba da sanarwa a kawo dukiya a kawo taimako za a tafi yakin tabuka abdurrahman ibn aufin ya kawo dubu hudu ya zuba sai na abbakar ya kawo dubu hudu iyakan ma abin da ya mallaka kina wannan shekarar ya zuba sirna umar ya kawo abinda ya raba abinda ya mallaka gida biyu ya kawo ya zuba sirna usman ya kawo dubu arba'in ya ce dukkan abin abin hawan dabbobin da za a hau a tambaye shi da sayar da su duk zai bayar radiyallahu anhu to a nan lokacin da shi sirna abdurrahman mu'awfin ya zuba nasa da kuma asim ya zuba nasa shi kuma wuski ɗari wato wuski ɗari na dabino kamar misalin buhu ɗari kenan domin kowane buhu kowane wuskin dabino zai kai kaman buhu guda domin sa'i sittin ne kaman buhu ɗari kenan ya kawo shi kuma wani sai ya ɗauko ɗan mudu na dabino sai ya zo ya zuba so na farkon sai suka ce ka ga masu riya masu riya kenan masu riya kenan don su nuna mutane wai su suna da abin masu riya kenan lokacin da Abdulrahman ibn Auf ya zuba nasa da lokacin da shi Asim ya zuba nasa ka ga masu riya masu riya ka ga wai har buhu ɗari zai kawo wannan ko har dubu hudu zai kawo to shi kuma abu a tilin ya kawo mudu ɗaya ya zuba me Allah zai da wannan me Allah zai da wannan dama ya kawo ne kai don kai in ya kawo shi ma an zo da biya ya samu ya samu ci riba ba to sai suna raɗa dai suna zagin bayin Allah wanda ya kawo da yawa bai tsira ba an ce mai riya ne wanda ya kawo gwargwaron yadda yake da iko bai tsira ba an ce mai Allah zai da wannan yayi kaɗan to duk da halayen munafukai ne raɗa da ɓata sunayen mutanen kirki shi dama hamzu da lamzu raɗa ne da aibata mutum a raɗi mutum a aibata shi yana daga cikin halayen kafirai da munafikai mutane su nisanci irin waɗannan halaye na raɗa ko kuma jifan mutum da mummunan suna annamimanci ba shi da kyau wata rana wani mutum ya je wajen hassan basri tabi'i daga cikin tabi'in ya ce na wani ya zazzage ka ya ce maka kaza ya ce maka kaza ya zage ka ya ce ina ka gamu da shi yace yaushe ne ne yace yau ina ka gamu da shi yace na je gidansa ne me ya kai ka gidansa yace ya kira mu cin abinci ne dina yace abincin kaman yaya yake guda nawa ne sai ya kirga masa har guda takwas akwai nama akwai abinci kaza akwai kaza ya kirga har guda takwas yace to cikin ka ya dauki abinci har guda takwas ya boye magana guda ɗaya cikin ka ba zai iya boyewa ba tashi ka tashi ka wani wuri fasiki fasiki to cewa mai annabi manci mai hada mutane fada fasiki ne Allah ne ya faɗi wannan ba Hassan Basri ba don Allah ta yayi allazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu duk mai hada fada fasiki ne duk mai daukan annabi manci hada wannan da wannan fasiki ne Allah yana cewa kai sunanka mumini ka bata sunanka ka lalata shi yanzu an canja maka suna ka zama fasiki bizal ismul fusuqu ba'da al-imani bizal ismul al-fusuqu ba'da al-imani mutane su ne tanci rada su ne tanci kuma bata sunayen mutane shi ita riya iri biyu ce akwai riya mai amfani akwai mara amfani idan mutum ya yi riya wato ya yi aikin da ake yi saboda Allah ne amma shi ya yi shi ne saboda mutane su yi shi su ce masa mutumin kirki mutumin Allah shine a zuciyarsa to wannan shine riya Allah baya son haka Allah baya karɓar irin wannan aiki yana cewa haba kuma za ka ba ni bashi sai ka kafa mini shaida baka yarda da ni ba ne ko ko zan manta ne shin abin da mutum ya saboda Allah kan saboda waye in kana so mutane su gani ko me kake so kai kenan kana so ka kafa Allah shaida ka kafa mini in za ka ba ni bashi za ka ba ni bashi in za ka bani bashi kake kafa mini shaida kana tsoron zan ha'ince ka ne ko ko zan manta ne ko ko zan ce ban sani bane ubangiji na faɗi ina cewa menene zai sa allazina yunfiquna amwalahum riya'an nas ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم أليما كي إيماني دا الله من كبائر سبودني أي إنا سني بزن من تابا إن الله لازم مثال ذرات كو بزن شو شيكا با دم جيكا كوا مني شيدو تو wannan riya da abin da mutum yake saboda Allah kuma in ka yi abu saboda Allah ko mutane sun ce riya kake ba ruwanka shi Allah ya riga ya san saboda shi kai karka damu wannan ita ce riya mai amfani kana yi mutane suna zagin kana ce ai riya yake ba saboda Allah yake ba kai kai ta yin abinka wanda kai musu ya amfane su za su yi maka addu'a za ta amfane ka kuma ka koya wa mutane ka zan malamin makarantar aikata aikin alheri mummunar riya shine in ka tashi yin aikin ka ce kac yanzu in mutane za su ce ni mai riya ne ba zan yi ba yanzu da mutum ya yi sai a ɗauki sunansa a ce ya a ce ya yi ya yi a ce mutum mai riya ne ba zan yi ba to kai mummunar riya Allah ya maka shaida ka yi riya wato ka yi dukan ka mai da kanka mutumin kirki wanda baya riya kenan a gaban Allah to Allah ya yi ya san ka yi ka yi riya din saboda haka in mutum zai riya din ma yayi mai amfani din ka amfani mutane ka zama malamin makaranta amma dai ka sa imani mana kai saboda Allah ba ruwanka min al-mutawwi'ina min al-mu'min fi sadaqati والذين لا يجدون إلا جهودهم فيسخرون منهم dukan su biyu suna yi musu dariya waɗannan sun ce saboda dariya suka yi suna yi musu dariya waɗannan ku sun ce a'a me Allah zai da wannan dan kankani ya zo ne kawai don ya kawo kansa a lissafa shi in an tashi bayarwa a bashi da yawa to duk dai suna cin mutuncin su suna bata su waskharuna minhum sun mai da su abin wasa abin dariya sakirallahu minhum Allah zai rama musu ولهم عذاب أليم راما ور شيني الله يفاس شين عذاب من رددي الله كيايا
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين يا رسول الله ko ka nema musu gafara a wurina su waɗannan munafukai ko kada ka nema musu gafara a wurina kai ko ka nema musu gafara sau saba'in ni ba zan musu gafara wannan abu ba wai an gajiyar da ikon Allah ne ba ko ko Allah ya yi rowa ne ba ko ko a'a ya rage martaban manzon Allah ne ba a'a inda za a ajiye abu ne ba wurin ajiyarsa ba ne su kafirai ne istighfari zai amfani kafiri ba zai amfani kafiri ba saboda haka ba gajiyar da ikon Allah ba ne ba kuma rage martaban manzon Allah bane a Allah ya ce ko annabi ya musu ya nema musu gafara sau saba'in to Allah ba zai musu gafara ba istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan falan yaghfir Allah lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdi al-qawm al-fasiq abinda yasa nace ko kai musu istighfari sau saba'in ba zan musu gafara ba ba wai baka isa yin haka ne ba a ka isa amma innahum kafaru billahi wa rasuli sun riga sun kafirce mini in ji Allah sun kafirce maka cewa kai musu ka nema musu gafara din ma suna faɗi ne kawai saboda yadda musulmi mutanen kirki suke faɗi domin Allah yana gaya mana ce wala wannan mu izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasulu rajalullahi tawwabar rahima komi zunubin mumini komi yawansa idan ya zo wajenka ya ce ka nema masa gafara ya tuba wa Allah in ka nema masa gafara ne masa gafara to matsayin manzon Allah kenan da matsayin Allah ko mutumin wurin da za a yi wa gafara ne mumini ne yayi laifi amma waɗannan munafukai ne kafirai ne ko an musu an yi musu gafara ba za a yi ba wurin yin sa bane in tastaghfir lahum sab'ina marratan ko ka nema musu gafara sab'ina marratan saba'in fa dan ya gafara Allah lahum Allah ba zai musu gafara ba zalika ko abin da yasa aka yi haka innahum kafaru billahi wa rasulihi su riga sun kafirce wa Allah ne sun kafirce wa manzon Allah zalika annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shiryar da fasikai wanda ya riga ya rubuta musu shakawa ta har abada ba zai shiryar da su su shiri su zama musulmin kirki ba kuma in sun je lahira ba za su gane hanyar shiga aljanna kamar yadda muminai abokan sallar su suke gane hanyar shiga aljanna ba suna sallah tare da muminai amma muminai in sun je aljanna za su shiga aljanna ba sai an nuna musu hanya ba amma su ba su gane hanyar shiga aljanna ba فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فرح المخلفون su waɗanda ka tafi yaƙi ka bar su a gida ɗin nan wanda suka zaɓi su zauna a gida wanda suka ce maka zarna na kun alƙa'idi na bar mu zauna a gida ga kuɗi ga kuɗi na taimakon yaƙi amma mu kamar mu zauna a gida sun yi murnan zaman su a gida suna shan inuwa suna jin daɗi suna ce ta suna ne zuwa tare ana ana tare ana ana cikin wahala haba ai mu mu wa kanmu dabara yanzu wani suna tan wahala su ko nan suna murna wai sun huta ba su je wajen yaƙi tare da annabi ba sallallahu alaihi wasallam banda abu kai sama abu kai sama yana daga cikin wanda bai tafi ba shikenan lokacin inuwa ta haɗu komi ya haɗu garjin rana gashi nan ga kuma ga inuwa a haɗe sai ya zo gida ya tadda matansa guda biyu kowace ta shirya shimfiɗa mai kyau da rana cikin inuwa an yayyafa wa rumfuna eh, ruwa sai ya shigo an a'aje abinci da ya zo sai ya dubi matan da kyansu ya dubi rumfunan da shimfiɗan da sanyin wurin ya ce kai abokai sama yanzu kai nan za ka shiga ka sha daɗi kana kallon mata ka ci abinci cikin inuwa annabi da sahabbai suna rana kun gani wallahi ba zan shiga rumfa kowaccen ku ba ni na shirya na tafi ya shirya ya bi annabi kafin annabi kai tabuka ya riga ya same shi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su munafikai suka sun yi murna wai sun tseratar da kansu shiga rana suna cikin inuwa suna jin daɗi farihal mukallafu da zaqqadin saboda zaman su khilafa rasulillah su manzo Allah ya tafi ya bar su sun suna zaune a gida suna jin daɗi fariyal mukallafin wa qarin khilafar rasulillahi wa karihu sun ki an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi sun ki su tafi su yi jihadi da rayukansu da dukiyansu saboda ɗaukar kalmar Allah sun ki yin haka wa qalu suna hana mutane ma la tanfiru fil har kai da Allah karka tafi cikin wannan garje rana wa zai je halaka kai karka tafi suna zuga ɗan uwansu karku tafi karku tafi la tanfiru fil har dama Allah ya da mana والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف suna umurni da mummunan abu suna hana kyakkyawan abu su sun ki tafiya da annabi sun zauna suna murna kuma suna zuga mutane kar kowa ya tafi kar kowa ya tafi suna umurni da mummunan abu suna hana kyakkyawan abu la tanzuru fil har kar kowa ya tafi cikin wannan garjera na ina mutum zai je harkar da kansa daga nan har kasar rumawa la tanzuru fil har ya rasulullahi ka gaya musu قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أي suna jin tsoron rana ko garjin rana suke jin tsoro ka ce musu lalle ranar tana da zafi amma wutar jahannama ta fi wannan rana zafi da suna da ilimi da sun gane haka da ba za su zaɓi wutar jahannama akan garjin rana ba wutan jahannama ne wato wutan jahannama uzu billahi Allah ta yana cewa wato zafin wutan jahannama sai da aka kasa zafin kashi saba'in aka ɗauko kashi ɗaya shine wutan nan takuwar da take take muku amfani a nan duniya wato ba wai wutar da aka ɗauko a kasko ne ba ko wanda aka ɗauko a lagwani akan wani abu a'a wai da za a haɗa dukkan nefa dukkan lantarkin duniyan nan karfin lantarkin duniyar nan duk a haɗa su wuri ɗaya kuma haɗa itatuwan duniyar nan duk a kunna su wuri ɗaya wannan wutan mai zabin dukkan su ina ce a duniya suke to kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutan jahannama saboda haka jama'a musulmi mutane su ta kokarin ne santan wannan azaba duk abin da mutum zai aikata ya tsere wa wannan wutan jahannama ya samu shiga aljanna mutum ya ta kokari ai ta kokari ai ta kokari kar a sake a shakka harin laukari ya fahimun bal ya sako kalila فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ba suna zaune cikin inuwa suna jin daɗi suna murna suna dariya ba wutan jahannama ne wato wutan jahannama uzu billahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato zafin wutan jahannama sai da aka kasa zafin kashi saba'in aka ɗauko kashi ɗaya shine wutan nan takuwan take take muku amfani a nan duniya wato ba wai wutar da aka ɗauko a kasko ne ba ko wanda aka ɗauko a lagoni a kan wani abu a'a wai da za a haɗa dukkan nefa dukkan lantarkin duniyan nan karfin lantarkin duniyar nan duk a hada su wuri daya kuma a hada itatuwan duniyar nan duk a kunna su wuri daya wannan wutan mai zabin dukkan su ina ce a duniya suke to kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutan jahannama saboda haka jama'a musulmi mutane su ta kokarin ne santan wannan azaba duk abin da mutum zai aikata ya tsere wa wannan wutan jahannama ya samu shiga aljanna mutum ya ta kokari ai ta kokari ai ta kokari kar a sake أشد هرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ba suna zaune cikin inuwa suna jin daɗi suna murna suna dariya ba suna kakaci su yi dariya su yi dariya za su yi dariya kaɗan amma za su yi kuka mai yawa tun da yake an ajiye musu nara jahannama to su yi dariya kaɗan zaman su na duniya amma kuka na jiran su wanda bai da iyaka a wuta Allah ya kiyaye dariya wani abu ne wanda ake son sa amma ba a son yawan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi dariya amma baya kyalkyala dariya sai kaɗan kaɗan sa'i sa'i amma yawancin dariyarsa murmushi ne sayyidun bihi tabassumu wannan shine shine dariya sallallahu alaihi wasallam amma yakan yi dariya har hakoran su fito wani lokaci gaba daya amma ba yawa don misalin wata rana wani mutum ya zo ya ce ya rasulullahi na halaka me ya halaka ta yace na halaka ce me ya halaka kace na kwanta da matata da rana cikin azumi yace ka je ka yantar da bawa yace ba ni da shi ya rasulullahi to bayan azumi kai kai azumin wata biyu yace ya rasulullahi ga wannan nima yadda ake fama yanzu zan iya yin wata biyu na azumi ga wannan dima ga yadda abin yake balle wai ba zan iya ba ya rasulullah eh ba za ka iya ba eh to ka je ka ciyar da miskinai sittini ce na zan samu abin da zan ciyar da su ban da komi manzo Allah sai shi gida ya dauko kwandon dubi da ce to wannan ka je ka raba miskinai sittini ce a ai ba wanda ya fi gida na bukatan wannan abin manzo Allah kilkije da dariya har korin sa fito sai irin wannan takan faru ya dariya da sallallahu alaihi wasallam yawancin dariyarsa murmushi ne ba a san mutum mai yawan dariya komi dariya wata rana hassan al-basri ya samu wani mutum yana dariya yana da ce kai dakata shin ka ƙetare siraɗi ka shiga aljanna ya ce a ina ai ba mutu ba ma tukuna ita wanda bai mutu ba bai san inda za shi ba kana tsakanin jin tsoron wuta da ƙaunan aljanna ka yi ta kakaci kana dariya irin wannan ni in naga mai dariya irin wannan mamaki nake ji kamar da zai yi in samu wani yana aljanna yana kuka na samu mutum aljanna za a samu yana kuka babu da ma ba kuka a wurin to wai da zai samu mutum aljanna yana kuka irin mamakin da zai kenan ya ga mutum a duniya yana kakaci yana buga kafa yana dariya yana kakaci me aka me aka gaya maka shikenan ka huta zaka shiga aljanna ba wata wahala eh wato ana son mutum ya zama yana tunanin mutuwa yana tunanin girman Allah ya bashi tsoro wani sa'i kuma ya tuno alherin Allah ya tuno darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuno shi ɗaya ne daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuno yalwar rahaman Allah nan kuma ya murna ya murmushi ya dariya to haka Allah kan yi wasu mutane masu fuskar bujimi masu tsare gida waɗansu kuma masu dariya annabi Isa alaihi salam mutum ne mai dariya annabi Yahaya mutum ne wanda baya dariya ba dariya mai fuskar fuskar bujimi ne wata sai gama daji sai ya kama hannun sai kai hanna me yasa ne kai kullum fuska a daure kaman an aiko maka labarin ka ɗebe rahaman Allah ka ka ɗebe kaunar rahaman Allah yace kai ko shi yasa nake ganin ka kullum kana dariya kaman ka kaman ka ɗe kai amin ka amince da azaban Allah sai ya sai ki to ni ba zan sake ka ba sai Allah ya mana shari'a to sai Allah ya aiko mala'ika zai musu shari'a annabi Isa mai yawan dariya ne annabi ya baya dariya to annabi Isa ya ce dan menene shi kullum fiska a daure kan wanda ya ɗebe kaunar rahaman Allah shi ko annabi ya rama ya ce kai ko dan menene kullum dariya kamar an aiko an riga an amince an amintar da kai ba komai to duk ko ba su da kyau da amnu da kunudu duk ba su da kyau mutum da ya zauna tsakani kaman kaman fuka fuki kana jin tsoron Allah da tsoron halinka kana kaunan Allah saboda kyawawan halayensa shi ya kawo ka tun ba ko ba kai ba ko bai kawo ka ya ta zuba maka alheri iskan kana iskan sa kake shaka abincin sa kake ci ya ya baka kowane karfi bai ce kai masa komai ba sai da kai shekara goma sha bakwai ce ka kai shi biyar iyakan abin da yake to in ka san wannan alheri ka zauna tsakanin tsoro da kauna to malaka sai zai musu shari'a Allah ce ka gaya musu ina tare da wanda yake kyauta zato da ni ana inda zanni abdi saboda haka ana son mutum ya zama kullum yana kaunan rahamar Allah amma kada ya amince ana tsoron mutum ya zama kullum yana jin tsoron azaba amma kada ya tsaye kaunar rahama innahu la ya'tu min rahmillahi illa al-qawmul kafirun ba mai tsaye da kaunar rahaman Allah sai kafiri kuma fala wa makar Allah illa al-qawmul kafirun ba kuma wanda zai amince da makarin Allah sai wanda ya asara mutum ya zauna dai tsakani bismillah falyadhaku qalilan su dariya kaɗan a duniya wal yaku kasiran za su yi kuka da yawa a lahira jaza'an sakamakon bima kanu yaktibuna mummunan aikin su shi zai sa su yi su yi kukan ba iyaka a lahira
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين إذا الله يا ميد كي جدا الله نفيك مغنى يا رسول الله إن الله يا ميد كي جدا الله نفيك جدا مسحك إن دي الله يا ميد كي جدا إن رجعك الله إلى طائفة منهم za ka sadu da waɗansu jama'a daga cikin su mutakallifi nan wanda su tafi yakin ba za su zo wurinka za su ce to mun tuba dai muna fatan wannan abu kada ya ƙara maimaituwa nan gaba duk yakin da za a tafi a mana magana mun tuba dai muna fatan kada wannan abu ya Allah kada Allah maimaita in za a saki fita dai a tafi da mu a gaya mana sai raja ka Allah la ta'ata minhum fastazanu ka ila khuruji fa qul lan takhruju ma abadan kace har abada ba zan ƙara tafiya yaki da ni da ku ba in sun gaya maka haka har abada ba zan je yaki da ku ba lan takhruju mai abadan wa lan tuqatilu mai aduwan kuma har abada ni ba zan ƙara ɗaukan ku in yaƙi kafirai da wani da wani ku ba lam takhruju mai abadan wa lan tuqatilu mai aduwan innakum raditum bil qu'ud awwala marra faqudu ma al khalifina tunda dai kuka zabi zaman gida kuka ce in bar ku ku zauna a gida tare da mata da yara da guragu da marasa lafiya to na bar kuɗin to kuma har abada ba zan ƙara neman ku kuke ni ya ɗan kafirai ba ko ko ku zo mu tafi yaƙi na riga na goge sunan ku a cikin littafin sojoji na na goge sunan ku a cikin littafin mataimaka na banda ku a ciki Allah ya riga ya bani labarin ku tun ina tabuka ya bani labarin ku ya ce law kharaju bikum ma zadukum illa khabalan wal awdahu khilalakum yabghunakum fitatan fikum sama'una wal alimun bizzalimin wato ko Allah ya ga mini halin ku ko mun tafi tare da ku ba ku da wani amfani ban da bata mini yaƙi na da bata mini harkata Allah ya gaya masa annabi yana bada labari abinda Allah ke gaya masa nan kuma abin mamaki daga wannan yaƙin da ya dawo cikin watan sha'bana kusan ramadana shekara ta tara shekaran da ya aiki abubakar yawo haji wa mutane to bai sake fita yaƙi ba kuma ba a sake na tafiya yaƙin ba a cikin rayuwarsa kamar sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo kusan rasuwa ne ya naɗa yakin da ya naɗa Usamatu ibnu Zaidin a kansa wanda yakin bai tashi ba sai bayan an zaɓi Abubakar wato an nuna masa kenan dai daga wannan yaki yakin sa shi kam ya kare ba zai kara fita yaki ba lan takhruju mai abadan kowa ma kenan balle su munafikai walan tuqatilu mai aduwan innakum raditum bil qu'ud awwal marra tun da dai kuka zabi zama tun da farko faqudu ku ta zaman ku ku ta zaman ku mal khalifina tare da mata da yara da da da yan baya wato khalif ana ana zagi muka ci dan baya wai mutum banza da wanda ya zauna a gida din ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون آه daga yau kuma kada ɗayansu ya sake mutuwa ka je za ka yi masallah abdullahi ibn ubayyin din nan shugaban munafikan madina ya yi rashin lafiya na ciwon ajali ciwon ajali ya kama shi to ɗansa mutumin kirki da duk abin da zai faru idan ya yi miyagun abubuwa ɗan ya zo ya yi masa faɗa ya yi masa faɗa sai ya tashi zai bugi ɗan shi na fi jin zafin kama kan Muhammadu tabbata bani wuri na fi jin zafin kama kan Muhammadu tabbata bani wuri ɗansa Abdullahi sunansa shi ma mutumin kirki sai ya ce ubansa ba lafiya ba lafiya ya je ga manzo Allah manzo Allah ya je duba uban da shiga da zai ce son ka son da kake wa Yahudawa ya cuce ka ce ni ban ce ka zo ka min irin wannan maganganu ba ka roƙa mini Allah ya mini gafara ya manzo Allah ya tashi ya fita da ya fita sai mutumin ya mutu da ya mutu sai Abdullahi ibn Ubayyin ya zo Abdullahi ibn Abdullahi sai ya zo wajen manzo Allah ai mutumin ya mutu ya Rasulullah kace ka je kai masa sallah ku tona rami kai masa kabari ce ya Rasulullah wallahi in baka fito kai masa sallah ba wanda zai masa sallah idan dai baka fito kai masa sallah ba wanda zai masa sallah kuma ina roƙonka ya ce ka bani rigarka in ya mutu ka bani rigarka ai masa likafani da ita manzo Allah ce to gata manzon Allah ya bada rigar aka je aka masa likafa ne an ce abin da yasa manzon Allah ya bada wannan riga saboda abu biyu na farko don dan nasa ya ji daɗi mutumin kirki ne annabi baya son sai baci na biyu ran da aka kamo kamammun badar Abbas yana daga cikin kamammun badar din sai ya zo kagan kaman me akan kaman kaman yadda mutum in ya je gidan yan sanda za su tashi bayan kanta ka sai sun tuttuɓe mutum to kamammun ma haka suke to gashi da daraja babban manzon Allah ne ya zo cikin wannan hali manzo Allah da bani riga in bashi sai Abdullahi ibn Ubayyin sai ya bashi ya bada riga aka bashi to shi Abbas dogo ne Abdullahi ibn Ubayyin ma dogo ne saboda haka rigar Abdullahi sai ta ishi Abbas da ya sa rigar to manzo Allah bai manta wannan alherin da wannan mugun mutumin yayi masa ba to saboda wannan ne yayi masa wannan irin ranar don kada ta amfane shi a lahira tun da ba abin da zai amfane shi a lahira dama to ya riga ko ya amfani manzo Allah ya bada riga an sa wa babban sa to kuma Allah ya riga ce kulan fi ku tau anaukaran lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin duk abin da kuka bayar na dukiya Allah ba zai karba ba to annabi dai ya ba da riga irin wanda aka rawa rufansa kuma dan sa ya ji dadi to da manzo Allah ya zo zai masalla sai ba murti zai tsaya da manzon Allah to Allah ba za ka masalla ba Abdullahi ne zaka masalla Allah ya hana Allah ya hana wato yana yana magana ne akan ayar da ta sauka tun hijira tana da shekara tsakanin hudu zuwa biyar سواء عليهم استغفرت لهم او ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ana suran suran idza ja'al munafiquna wato tsakanin ka da wannan dai wajen shekara biyar kenan tsakanin wannan wannan aya da wannan saukan su ai tunda Allah sai karka nema musu gafara ba za ka nema wannan gafara ba yace a Allah ai ya ce ko in yi ko kar in yi to a tunda aka ce ko in yi ko kar in yi ni ina so in yi din fa astaghfarta lahum am tastaghfir aw lam tastaghfir lahum yazo lan yasira Allah lahum to sai to a gaya mata tace la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah ta faɗa ko sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa cikin wannan larabci kin ce kin tabbata kin yarda Allah shi kadai ne shi yayi kowa shi yayi komi shi yayi sama da ƙasa shine mai komai kwa shi kadai kuma annabi Muhammadu bawan sa ne manzon sa ne shine Allah ne ya aiko shi annabi Muhammadu kuma kin kin tabbata Yesu ba dan Allah bane Yesu bawan Allah ne manzon Allah ne kalma ne daga Allah ruhu ne daga Allah yadda Allah shi ke kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ya sa masa rai haka Allah ya kera wannan babban jinjiri cikin Maryamu ya sa rai Allah ba uban kowa bane kin tabbata kin yadda ta yadda ta yadda ko to alhamdulillah kin zama musulma yau musulmin duniya duka ƴan uwanki ne abin da ya zama dole akan mu ya zama dole akan ki abin da ya ko- ya ya zama bashi da kyau a wajen mu kamar cin naman alade kamar shan giya ga zani nan a bata Ah, ga zanin sallah to duk wannan ba za ki ba duk abin musulmi ba sa yi daga yanzu kuma za ki kame bakin ki ba za ki sha ruwa ba za ki niyyar yin azumi tare da mu har wannan wata ya kare kuma in kin yi- za ki yi wanka ki yi sallah kullum akwai sallah biyar ɗan uwan musulmi za su gaya miki yadda ake sallah din kuma akwai wani jini da yake zuwa wajen mata ana kiransa haila kamar yadda kowace mace ta riga ta san shi idan ya zo za a daina sallah za a daina azumi ko ba za a kwanta da miji ba sai wannan jinin ya ɗauke sannan a yi wanka a yi sallah a rama azumi ba a rama sallah kuma Allah baki dukiya ki zakka Allah baki dama ki je haji muna miki kyakkyawan fata Ah, menene sunanta na da ko ma ne nata Ah, Aisha da shikenan da ma sunanta Aisha ne ko kuma me sunanta ba to shikenan sunan ki Aisha ta ummul mu'minin to madalla ki je ki ki je ta koya miki addini ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انما كفروا بالله ورسوله وما هم فاتكون واتو da Umaru ya tsaya gaban annabi ba za ka yi masalla ba annabi sai ya murmushe Umar da Allah ba ni wuri ai Allah ya bani zabi ne ya ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum tunda yake ya bani zabi ko in yi musu istighfar ko in nema musu gafara ko kan nema musu duk ɗaya ne to ni na na zabi in nema musu din to sai zo riwayoyin suna da yawa akwai riwayoyin da suke cewa lalle ya yi masa sallah din sai daga baya ya yi masa sallah ne aka saukar da wannan wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan waɗansu ruwa sun nuna cewa lokacin da sai na'uri ke magana da shi ne aka ba da wannan aya wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan to wannan duk yadda aka yi dai annabi ya ce rigata ba za ta amfane shi da komai ba na yi wannan ne don saboda in ja hankalin munafukai ƴan uwansa abinda na yin nan sai ya ja hankalin munafukai wajen dubu lokacin da farko munafukan dubu su ɗari uku da da da sittin ba amma kamun shekara ta tara ɗin nan tsakanin mutanen gari da mutanen waje wa min man haulakum min al-arabi munafiquna wa min ahli al-madina sun kai dubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda wannan abin da nayi zai jawo hankalin munafukai da yawa su tuba saboda haka yayi masa sallah ya ya ya ba da rigarsa aka yi masa likkafani kuma daga baya sai munafukai suka ta dawa suna tuba suna tashi munafurcin dai ƙarya ne ga shugaban wa yana nema annabi ya masa addu'a ai da da annabcin ƙarya ne ba zai nemi ya masa addu'a ba ba zai nemi kuma ya bashi riga ai masa likkafani ba sai dai munafurcin ƙarya ne annabci shine gaskiya to saboda haka sai mutane da yawa suka jefar da munafurci suka dawo cikin musulunci mai kyau wala tusalli ala ahadin min mata abadan ko ya mutu nan gaba kar ka ƙara yi masa sallah har abada wala ta kum ala qabrihi kar ka tsaya ko kan kabarin sa kai addu'a da manzon Allah in an yi janaza an binne mutum yakan tsaya yayi addu'a akan kabarin yakan ce ku nema masa ad- ku yi masa addu'a yanzu nan za a tambaye shi ku roƙa masa Allah Allah ya tabbatar masa jawabi mai kyau wanda zai mala'iku yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah saboda haka ah, daga nan Allah ke kar ya yi wa munafiki sallah kuma kar ya tsaya ce zai masa addu'a ko akan kabarinsa ko ko a ina wannan sallan janaza tunda annabi Allah ya hana yawa munafikai yawa kafirai kenan sallan janaza ta zama farlu kifayatin akan musulmi shi za a yi mata musulmi in ya mutu dole ne za a yi masa sallan jana'iza in ba shahidul mutaraki bane sai dai shahidi a bakin daga yaki ko wanda ba shi da shubha to wannan ba za a masa sallah ba don yana da rai sai a kunne shi inda da wani abu mai tsada ko agogo mai tsada ko wani abu mai tsada za a cire saboda magada kuma kabbarori an yi riwaci kabbarori da yawa akwai wanda suka riwaci shida akwai wanda suka riwaci uku akwai biyar amma abin da aka fi tabbatarwa dai kabbara hudu ake yi kuma a malikiya ba a karanta fatiha amma sauran mazhabobi ana karanta fatiha a sallan janaza domin wata wani ana sallan janaza abdullahi bin umar ya karanta fatiha a bayyane sai aka tambaye shi aka ce ai mu a sanin mu ba a karatun ba a karatun sallan janaza a bayyane ita na karanta don a ji fatiha kada wata rana waɗansu mutane su ce ba a karanta fatiha a sallan janaza domin annabi ya ce in za ku yi sallan janaza ku yi wa mamaki addu'a cewa ku yi mamaki addu'a din nan sai waɗansu ka fahimta cewa ashe addu'a ake yi ba a karanta fatiha a kuma waɗansu ka ce a'a to ai an riga an wadatu tunda sallah ce annabi ya ce duk sallan da ba karanta ta fatiha ba ta zama banza ba sallah ba ce ta zama banza saboda haka a karanta fatiha to yanzu abin da ake yi ana karanta fatiha a kabbaran farko a karanta fatiha kabbara ta biyu ai mata addu'a ai ta mata addu'o'i kabbara ta biyu ta uku kabbara ta ta hudu ai salatin annabi ai masa a roƙa masa addu'a abin da ake yi kenan ya kamata a karanta fatihan tunda shi ya firin jaye hadisin cewa dukkan wannan hadisan na cewa ana karanta fatiha din sahihai ne akwai sa cikin Buhari da Muslim da sauran sittu sahihai saboda haka idan ka ga wani abu ya saba da mazhaba in hadisai sahihai sun saba da, da wani ra'ayi na mazhabarka sai ka ajiye ra'ayin ka koma kan hadisai sahihai wanda sauran mazhabobi suka ɗauka domin imam malik yana cewa a, duk inda kuka samu hadisi sahihi to nan mazhaba ta take watakila duk abin da ra'ayinsa in ya saba da mazhaba to bai samu hadisin ba ko ko bai inganta gare shi ba akwai abubuwa wajen guda goma wanda suke hanawa mujtahidi yayi aiki da hadisi yayi ra'ayinsa to irin wannan ko bai samu hadisin ba ko ko bai inganta gare shi ba to irin wannan idan mutum zai sallar janaza in yayi kabbara ya karanta fatiha saboda fita daga cikin wannan khilafa shi yafi inganci wannan kenan wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri shi addu'a da ake magana akwai wasu malamai suna yi wa mamaci addu'a bayan ya mutu da kwana uku sukan tara jama'a a yi masa addu'a bayan kwana bakwai akan tara jama'a a yi masa addu'a bayan ya kwana arba'in akan tara jama'a a yi masa addu'a wani sun bayan shekara guda sukan tara jama'a a yi masa addu'a suna ce sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in sadakan shekara waɗansu malamai suka ce ba yarda ba ce haramun ne to an yi jayayya kenan tsakanin malamai da malamai to kullum in aka jayayya tsakanin da malamai da malamai duk ra'ayin da ka dauka zai kai ka idan su ainihin waɗanda suke yin uku da bakwai da arba'in da shekara abin laifin da suka yi me yasa suka ayyana kwana uku da kwana bakwai da kwana arba'in da shekara guda laifin da suka yi kenan sun yi bid'a sun yi laifi to su kuma sai su tambaya je shin kam ya halatta mutum in an masa mutuwa mutumin sa in ya mutu yayi masa addu'a ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko in musulmi ne ko ya halatta ko kaman addu'a kaman kwana nawa ko ko wata nawa mutum zai ya bari ko ko shekara nawa mutum zai ya bari ba iyaka ko da dare kamata ai ko da rana ko wani lokaci to in haka ne wane ne yace ranan uku haramun ne ranan bakwai haramun ne ranan arba'in haramun ne ranan shekara guda haramun ne wanda yace abu haramun ne ba shi ake bin sa bashi domin Allah yana cewa la taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala alkazib kar mutum ya zai buɗi baki da abu kaza haramun ne ba yi da nafsi daga Allah ba yi nafsi daga annabi Allah ya hana harum mashada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harama hadha fa in shahidu fala tasma'uhum wa la tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina duk abin da wani zai ce haramun ne to dole sa ya kawo aya dole sa ya kawo hadisi amma kawai doron ka baya so to abu ya saba da ra'ayinka ko ya saba da wani fahimtanka kar ka yadda ka ce haramun ne in ka in dalilai da yawa sun nuna abin ba shi da kyau ka ja jiki kai shiru to haka abin yake yanzu wanda waɗanda suka ce haramun ne yin addu'a uku da bakwai da arba'in ba su nasi cewa haramun ne wanda suke keɓantar addu'ar uku da ta bakwai da ta arba'in ba su nasi cewa sai an keɓanci uku da bakwai da arba'in saboda haka koyaushe mutum an masa rasuwa yi wa mutanen sa addu'a Allah jikan marigayen mu maza da mata rayu da matattu wa la talla la min mata abadan wa la takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun inna abin da yasa nace kar kai musu kar kai musu sallah kar kai musu addu'a ba wai na fasa cewa duk wanda ka nema masa gafara zan masa gafara din ne ba a su waɗannan daban ne innan su waɗannan kafaru billahi sun kafircewa Allah in ji Allah wa rasuli sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma tu zuriya sun mutu wa hum kafiruna wa fasiquna ko sun mutu suna fasikai ko suna kafirai duk ɗaya ne tambaya akwai tambaya akwai sara sara minti ko
tambaya daga Muhammad Kujama na je wajen wani dan uwana neman bashin dubu goma sai ya bani ya ce zan biya shi dubu goma sha biyar yanzu dai na biya shi dubu goma sha uku sai Allah ya mashi rasuwa ya sauran dubu biyun dubu uku ma da ya sa maka riba yanzu Allah yana kona shi da su in bai tuba ba riba ne ba kyau alhamdulillah Allah mana gafara Allah ji gamu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah ka ta jona mu da alheri Allah ji gamu musulmi maza da mata rayayi da matattu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana sharrin nasara da sharrin dukkan mai sharri albarka ne sallallahu alaihi wasallam makiya Najeriya da makiya musulunci Allah ya karya su Allah ya sa kasar mu ta zauna lafiya musulunci mu ya zauna lafiya masu neman addu'a mu Allah ya biya bukatun mu da bukatun su abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su abin da suke nema Allah ya ba su duk abin da muke nema gaba kida Allah ya ba mu na duniya da na lahira Allah ya ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da na lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil وخاتم لما سبق ناصر الحج والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين